أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بركة da saduwa a wannan lokaci mai albarka a wannan rana mai albarka ta ranar ashura goma ga watan almuharram shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam wanda zai daidai da ashirin da takwas ga watan julai shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya a cikin wannan darasi namu na littafin fathul gaffar bi sharhi sahihil azkar wannan shine darasinmu na goma sha biyar kuma za mu tashi a cikin babi na ashirin da bakwai wanda mai littafi yake cewa rawal bukhariyu an anas bin malik radiyallahu anhu qal kana nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وبلاء الدين وغلبة الرجال وانا حديث الإمام البخاري نيروي توشا شكين سيئ إنسا شيني حديث ندبو شرد الألي أكر ستن كما يكربوشني تهنير babban khadimin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato sayyidina Anas bin Malik al-Ansari al-Khazraji radiyallahu ta'ala anhu yace kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya ku manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana faɗa yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan ya Allah ni ina neman tsarinka daga sharrin bakin ciki da damuwa wal ajazi wal kasal ina neman tsarinka kuma daga sharrin gajiyawa da kuma kasala wal jubuni wal bukuli kuma ina neman tsarinka daga sharrin ragwantaka da kuma rowa wa bala'id daini ina neman tsarinka daga sharrin nauyin bashi wa galbatin rijali da kuma rinjayar mazaje wannan ita ce addu'ar biyan bashi duk wanda ake bin shi bashi to ya rike wannan addu'ar yayi ta yi insha Allah Allah subhanahu wataala zai hore mishi abin biya kuma zai biya insha Allah tarjamatu sahabi sahaban da ya rawaito wannan hadisin wato sayyidina Anas dan Malik radiyallahu anhu tarjamar shi ta riga ta gabata tun a babi na farko a cikin wannan littafin don haka babu buƙatar sake maimaitawa sai sharhul hadis wato sharhin hadisi fadarsa da yace Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazani malamai suka ce alhammu din nan ma ya min makaruhin filhal hammu ana nufin duk wani abu na damuwa duk wani abu wanda yake abin ƙi ne wanda ya faru a daidai wannan lokaci da shi kiran shi hammu sai kuma alhazanu alhazanu kuma lima waqa min makaruhin fil madi shine bakin ciki wanda mutum yakan ji saboda abin da ya riga ya gabata na wani abu da ya faru cin can baya wannan magana tana nan a cikin fatawul bari sharhin sayyid bukhari juz'i na 11 shafi na 182 ya faɗa sa kuma da yace wal ajazi wal kasali abin da ake nufi da al ajazu wal kasal da kuma kasala shine al kasalu an ta'ati gajiyawa da kuma kasala daga barin ayyukan bin Allah wa ma fihi manafi'un min al hajat da kuma dukkan wani abu wanda a cikin shi akwai abin amfani na daga bukatun yau da kullum wal farqu bainal ajaz wal kasali bambancin da ke tsakanin gajiyawa da kuma kasala annal kasala tarku shay'i ma al qudrati ala al akhdhi fi amalihi abin da ake nufi da kasala shine barin yin wani abu tare da cewa kana da ikon da zaka yi shi amma sai ka ki to wannan shine kasala al ajaz kuma wato gajiyawa shine adamul qudrati rashin ikon yin abin shi ma wannan bayanin yana na cikin fatawul bari juz'i na shida shafi na arba'in da uku sai faɗarsa da ya ce wal jubni wal bukhli imam nawawi rahimahullahu ya ce wa amma isti'azatuhu sallallahu alaihi wa sallam min al jubni wal bukhli amma neman tsarin shi annabi sallallahu alaihi wa sallam da yayi daga sharrin al jubn wato ragwantaka raguwar zuciya wal bukhli da kuma rowa falima fihima min at taqsiri an ada'i wajibat saboda abin da ke cikin rowa da ragwantaka na daga takaitawa daga cika ayyuka na wajibci wal qiyami bi huquqillahi ta'ala da kuma abin da ke cikin su na daga gajiyawa daga kasa tsayawa da cimma haƙoƙin Allah subhanahu wata'ala wa izaratul munkari da kuma abin da ke cikin su na daga takaitawa wajen kawar da mummunan abu wal ighlazu alal usas da kuma abin da ke cikinsu na daga takaitawa ko kasawa na daga kaurarawa ga masu saban Allah. Wai annahu bi sha'adatin nafsi wa quwwatiha al-mu'tadila kuma cewa domin yadda lamarin yake ta dalilin jarumtaka na zuciya da kuma karfin zuciya wacce ke mu'tadila da timmul ibadat da wannan ne ayyuka na ibada yake cika wa yaqumu bi nasril mazlumi wal jihad kuma da wanne ne mutum yake samun damar taimakon wanda aka zalunta da kuma yin jihadi wa bis salamati min al bukhli ya qoma bi huquqil mal kuma ta hanyar samun lafiya wato kubutuwa daga rowa mutum yake samun damar da zai tsaya ya biya haƙƙin dukiya na daga zakka sadaka da kuma kyautatawa makusanta wa yanba isu lil infaqi wal judi wal makarimil akhlaq kuma daga wannan ne mutum yake ciruwa zuwa ga ciyarwa da dukiyar shi da yawan kyauta da karamci da kuma makarimul akhlaq wato halaye na girma irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yamtani min at-tama'i fi ma laysa lahu kuma da wannan ne mutum yake hanuwa daga kwadayi cikin abin da ba nashi ba wannan bayani yana na cikin sharhun sahih muslim juz'i na 9 shafi na 30 sai kuma faɗarsa da ya ce wa bala'id daini ma'anar bala'id daini al-imam ibn hajar al-asqalani yace aslu bala'i asalin dai kalmar bala'u din nan wa huwa bi fatihil mu'jamati wallam shine akan yi wa akan yi wa badun din fataha sannan lamun din ma mata fataha ma'anar ta shine al-i'ujaj wato karkata yuqalu bala'a akan ce bala'a bi fatihil lam yabla'u ai sala wato abin abu kamar ya gangara kenan wal muradu bihi huna amma abin da ake nufi da shi a cikin wannan jumlar suqulud daini wa shiddatuhu nauyin bashi da kuma tsananin sa wa zalika haythu la yajidu man alaihi dainu wafa'an wannan kuma ta dalilin wato mutum yakan samu wannan yanayin ne idan ya zanto akwai bashi akan sa amma bai samu abin biya ba barkar dama yana da niyyar biyan to yakan ji wani nauyi da kuma tsanini a cikin zuciyar shi wala siyama ma al mutalaba musamman ma idan ya zamto masu bin shi bashi din suna ta zuwa neman a biya su bashin su wannan bayanin al-Imam Ibn Hajar yayi shi ne a cikin Fathul Bari juz'i na 11 shafi na shafi na 177 zuwa na 178 ya kuma faɗarsa da ya ce wa garbatin rijal da rinjayen mazaji ai qaharun ai ana nufin rinjayen mazaje wa shiddatu tasaddudihim alai da kuma ananin tasalludin su akan shi wato tsoruwar su akan mutum wal muradu bir rijali abin da ake nufi da mazaje anan shine azzalamatu wadda'in wato azzalimai da kuma masu bin ka bashi wasi'adu sallallahu alaihi wasallam min an yughlibahu ar-rijalu lima fi zalika min al-wahni fi an-nafs kuma neman tsari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi cewa yana neman tsari kada mazaje su rinjaye shi to saboda abin da ke cikin wannan ne na daga bakin cikin zuciya da kuma wulakantuwa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsari daga wannan din domin dukkan abubuwan da aka ambata din wato suna da kusanci da juna wannan dai a farko da yace Allahumma inni a'udhuka min al-hammi wal hazani to ya Allah ina neman tsarinka daga sharrin damuwa da kuma bakin ciki damuwa ita take kawowa bakin ciki kaga sai ya hada su gaba ɗaya lokaci guda ya ce yana neman tsari daga gare su sannan sai ya ce wal ajazi wal kasali sannan ina neman tsarin ka daga gajiyawa kasa yin abu da kuma kasala shi kasa yin abu baka da damar yi ne kwata-kwata saboda ba za ka iya ba ko baka da kuɗin saya ko kuma baka da kar- baka da karmin da za ka iya yin wannan abu kasala kuma kana da na- damar yin amma ba za ka yi ba wannan shine kasala sai kuma arjibun wal bukhul su ma duka wayannan suna yin kamancicina da da juna saboda arjibunu wato karayar zuciya da kuma ragwantaka ah, hali ne wanda yakan hana mutum yin muhimman abubuwa na addini kamar irin su jihadi kamar irin su in kaga an yi ba daidai ba ka tashi ka hana da dai sauransu sannan albukul wato rowa shi ma hali ne wanda in ya zauna a zuciyar mutum sai ga mutum ba zai iya ba- fidda zakka ba wanda take wajiba a kan shi bantana zakka irin ta sunna kamar irin su zakkar fidda kai bantana kuma kyauta ko sadaka haka ta yau da kullum duka ba zai iya ba ba zai iya irin su taimakon addini ba da sauransu haka nan bara'uddain wato nauyin bashi galabatin rijal wato rinjayar mazaje da kuma nauyin bashi duka abu kusan ɗaya ne kowane yana janyo wa mutum wulaƙantuwa shi ne in mutum yana bin ka bashi ka kasa bashi kullum kai kenan cikin yi masa ƙarya duk yadda ka kai da kwarjinin ka inda mutum yana bin ka bashi ko yaro ne ɗan shekara sha biyar yake bin ka bashi to sai kwarjinin ka ya zubi a idanunsa yana ganin ka ba komai ba zai iya gasa maka baƙar magana musamman idan bashin ya daɗe baka biya shi ba zai- yana iya gaya maka kowace irin bakar magana ko babu yadda za ka yi to kaga ya zama ya ɗoru kenan akan ka ya zama ya yi rinjaye a kanka an ce a zamanan baya akan samu masu kuɗi waɗanda in suna bin ka bashi maimakon ma su kai ka gun sarki ko mai unguwa ko su gaya wa 'yan doka a sayin layi da kai akwai waɗanda har bursuna suka gina a gidajensu masu kuɗin da in suna bin ka bashi ka daɗe baka biya ba kawai sai su tura yaran su je su kamo ka ko a tura bayi su je su kamo ka shikenan a zo a ɗaure ka sai su ɗaure ka a cikin gidajensu suna da guraren da suke ɗaure wanda suke bi ba shi ƙwarai da gaske a nan ƙasashenmu na baƙaƙen fata duk an yi wannan akwai waɗanda ma zamanin cinikin bayi in suna bin ka bashi bashin ya daɗe kuma ya yi yawa kawai in suka ga dama sai su kamo ka su sai da kai a matsayin bawa sai su karɓi kuɗin shi kenan biyan bashin su sai kuma ka je kai ta bauta har ka fanshi kanka in ka samu dama in baka samu dama ba kuma shi kenan da kai da 'ya'yanka duk kun zama bayi to kaga lallai haƙiƙa bashi abu ne wanda yake janyo wa mutum wulaƙantuwa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ke neman tsari daga sharrin sa sai kuma fawaidul hadis wato fa'idodin da ke cikin shi kansa wannan hadisin abu na farko fihi al-isti'azatu min hadhihi al-ashiya'i wa ma fi ma'anaha wannan hadisi yana koyar da mu neman tsari daga irin waɗannan abubuwan da aka ambata a cikin hadisin wa ma fi ma'anaha da kuma duk abin da yake da ma'ana irin tasu abu na biyu da hadisin ya garasa da mu shine al-iltija'u ila Allah ta'ala wato neman mafaka a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wa talabul i'anati minhu da kuma neman taimako daga Allah alal khairi bisa ayyuka na alkhairi wa najannabi sharri da kuma nisantar halaye na sharri abu na uku kuma da hadisin mai karanta mu shine mudawamatul nabi sallallahu alaihi wasallam alal lujui ila rabbi wato dawamuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen neman mafaka wurin ubangijinsa wa adamu rukunihi ila nafsi da kuma rashin karkatuwarsa zuwa ga zuciyar shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam bayan wannan akwai wata addu'ar ita ma wacce wacce in mutum yana yi duk nauyin bashin da ake yi binsa in Allah ya yarda Allah zai hore masa abin da zai biya ga ta nan kamar haka Allahumma antal awwalu falaysa qablaka shay'un wa antal akhiru falaysa ba'daka shay'un wa antal zahiru falaysa fawqa shay'un wa antal batinu falaysa dunaka shay'un iqdi anni dayna wa aghnina min al-faqr ko ka ce iqdi anni dayna wa aghnini min al-faqr bayan ka yi wa ubangiji wannan kirari don Allah ya da duk yawan bashin da ake binka ko ya kai ta dindu dan udu in Allah ya da Allah zai hore maka abin da zaka biya to sai babi na 27 ma yu'awwazu bihi al-awlad abin da ake nema wa yara tsari a wurin Allah da shi wato addu'ar nema wa nema wa yaro tsari rawal bukhari an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤوز الحسن والحسين ويقول إن أباكما كان يؤوز بهما إسماعيل وإسحاق أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة وانا حديث إن تنتشيني إمام البخاري يروي توشا تشين صحيحنسا شيني حديث إن دبو أكر أري أكر سبعين دقاء يا روي توشا تهين سيرنا عبد الله بن عباس بن بطن من الله صلى الله عليه وسلم قال يشي كان النبي صلى الله عليه وسلم lalle manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yu'awwizul hasan wal husaina yana nema wa al-hasan da kuma al-husain jikokinsa yana nema musu tsari a wurin Allah wa yaqulu yana cewa inna abakuma kana yu'awwiz biha isma'ila wa ishaqa ya ce wannan addu'ar da nake muku da ita ne babanku annabi ibrahim alayhi salam ya kasance yana nema wa ƴaƴansa isma'ila da ishaqa alayhi salam tsari a wurin Allah ga addu'a ne da take a'udhu bi kalimatin lahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma idan yaro namiji ne sai ka ce sai ka ce u'izuka bi kalimatin lahi tamma har zuwa ƙarshen ayar in kuma ya mace ce sai ka ce u'izuki idan kuma su biyu ne sai ka ce u'izu kuma bi kalimatin lahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma insha Allah in ka karanta wannan addu'a ka tofa wa yaro ka sake karanta ka tofa mishi ka sake karanta ka tofa mishi kafa uku kenan don Allah da kowanne irin sharri da sharrin mahasadi da sharrin mayi da sharrin mai kambin ido da sharrin aljini da sharrin mutum insha Allah yaronka Allah zai tsare shi tarjamatu sahabi tarjamar sahabin da ya rawaito hadisi sayyidina abdullahi dan abbas radiyallahu anhu mun ji tarjamarsa tun a cikin babi na uku a wannan littafin to sai kuma al-mufradat bakin kalmomin da ke cikin hadisin alhamma din nan ana nufin kullu zati sammin dukan wani abu ma'abucin sammu ya qutulu wanda sammun shi wato dafin shi ya qutulu yana kashewa wal jam'u jam'in alhamma din nan shine alhawam fassarar addu'ar kuma dama yadda take shine a'udhu bi kalimatin lahi tamma ina neman tsari da albarkar kalmomin Allah din nan cikakku min kulli shaytanin wahamma daga sharrin kowane irin shaytani ko wani dan adam ko wani aljani ko wani irin shaytani da ina neman tsari daga sharrin sa wahammatin da kuma dukkan wani abu ma'abocin dafi da poison wato sammu kenan wa min kulli ainin lamma sannan kuma ana neman tsari daga sharrin dukkan wani ido wanda yake abin zargi to ma'anar allamatu din nan min allamami an samu kalma ne daga allamamu huwa tsarfu min aljunun shine wani yanki ne na daga hauka yalumu bil insan wanda zai yakan shafi dan adam ay yaqrabu minhu ay yakan kusanci dan adam wa ya atarihi kuma ya zama ya karkatar da shi ya cutar da shi ya karkatar da shi don ka karanta wa yaro wannan addu'ar kana tofa mishi to Allah zai kiyaye shi daga sharrin masu kambin ido Allah zai kiyaye shi daga sharrin hauka Allah zai kiyaye shi daga sharrin duk abin da zai taba hankalin shi da dukkan wani abu da zai taba lafiyar shi ko hankalinsa sai kuma sharhin hadisin faɗan shi da yace kana nabi sallallahu alaihi wasallam yu'awwizu ay yatlubu min Allah al-isma ay annabi sallallahu alaihi wasallam yana nema musu isma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala faransa kuma da ya ce inna abakuma ay yuridu ibrahima alayhi salam yana nufin ibrahim alayhi salam wa sammahu aban annabi sallallahu alaihi ya ambace shi a matsayin sunan uba li kauni jaddan a'la domin kasancewar shi kaka ne na can can sama wannan magana tana na cikin fatul bari juz'i na shida shafi na ɗari hudu da saba'in da biyu da kuma aunar ma'abu sharhin sunan abi dawud juz'i na takwas shafi na ɗari da talatin da bakwai ya kuma faɗarsa da ya ce a uzun kalmatin la tamma ai alja'u wa ta hassanu wa ta simu bi kalmatin la tamma ai ina neman mafaka ai ina katangewa ina kuma neman tsira da albarkar kalmomin nan na Allah cikakku ai alkamila waɗanda suke cikakku kama ƙara ta'ala kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya faɗa cikin alqur'ani wa tamar kalmatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila kalimati wa huwa as-sami'ul alim sai kuma faɗarsa da ya ce min kulli shaytanin ay yadkhulu tahtahu shayatinul ins wal jin a gargashin kalmar ash-shaytan din nan dukkan wani shaidani na bil adama da shaidani na aljanu duka yana shiga cikin wannan kamar yadda al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya faɗa a cikin fitowar bari juz'i na shida shafi na ɗari hudu da saba'in da biyu sai faɗansa da ya ce wa hamma ma'anar alhammatu din nan wahidatul hawam ƙwaya daga cikin alhawam shine zawatu sumun duk wani abu ma abocin sammu a in ka karanta wa yaro wannan addu'ar ka tofa mishi Allah zai kiyaye shi daga sharrin kunama da maciji da cinnaka da shanshani da duk wani abu wanda yake mai dafi haka nan Allah zai kiyaye shi daga sharrin idanuwan bil adama kaza a cikin mutane akwai waɗanda idanunsu akwai dafi in suka kalli abu kawai suka yi maka hasada sai dafin ya fito daga idanunsu sai ya sauka kan abin in abinci ne in ka ci sai ya zama maka cuta in wata dabba ka sayo sai ka gani suka yi mata wannan abin shikenan wannan dabbar kwana kaɗan shikenan sai ta mutu kwarai da gaske akwai su da yawa a cikin mutane kuma wasu da yawa suna da wannan abin amma ba sun sana da shi ba in suka ga abu ko yabo suka yi su faɗi kalmar kalmar yabo ma in dai abin ya burge su to sai wani mummunan abu ya biyo baya don ka karanta wani in ka karanta wa yaro wannan addu'ar to ka katange shi insha Allah da albarkar kalmomin Allah Allah zai kiyaye shi babu wani mummunan abu da zai same shi dan da yawa za ga an haifi yaro lafiya kalau amma daga yan barka din nan wannan zo ta dauke shi kai wannan yaro fari kal da shi kai wannan yaro kato wannan yaro kaza shikenan kwana kaɗan sai ga yaro ya fara jinya daga nan shikenan sai ga yaro ya tashi ya zama kurma ko ya zama makaho ko kuma kaga hankalin ya zama wani iri haka ya girma ya zama kato amma kuma dolo shi za ake so a yawaita yi wa yara addu'a ana nema musu tsari daga kowane irin abu domin ko shi a ko imamul hassan da imamul hussein jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin suna ƙarana ne suna yara irin wannan abu ya same su saboda yawan kallo na mutane sai ya zama sun cutu shi ne mala'ika jibril ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan addu'ar ya ce to ai ga addu'ar da annabi ibrahim alaihi salam yake yi wa kakanninka annabi isma'il da kuma annabi ishaq saboda haka karka yi wa jikokin naka wannan addu'ar shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake musu shikenan sai suka warke sai kuma faɗa su da ya ce wa min kulli ainin lamma da kuma dukkan wani ido abin zargi ai za ta lama min dukkan wani ido ma'abocin sashi irin irin na hauka da kuma bugun aljani fawaidul hadis fa'idodin da ke cikin hadisi abu na farko shine istadalla bihi ulama'u mislu ahmada wa abi dawuda على أن القرآن غير مخلوق لشيئين da wannan hadisin ne wasu daga cikin malamai irin su Imam Ahmad bin Hanbal da kuma al-Imam Abu Dawud as-Sijistani suka kafa hujja bisa cewa lalle al-Qur'ani ba makhluki bane saboda dalilai guda biyu al-awwalu abu na farko annan nabiy sallallahu alaihi wasallam ya ku a'udhu bi kalimati llahi tamma da ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina neman tsari da albarkar kalmomin Allah cikakku amma min makhluqin illa wa fihi naqsun to dukkan wani makhluqi ko wanda abu makhluqi ne to a cikin shi ba a rasa wata tawaya in banda annabawa wasani sai abu na biyu anna nabi sallallahu alaihi wasallam ista'aza biha shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya isti'azi da kalmomin Allah cikakku wa nabi sallallahu alaihi wasallam la yasta'izu makhluqin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ruwaito yana yin isti'aza da wani mahaluki ba su imam ahmad bin hanbal sun rayu a wani zamani wanda an samu su shaidanun maluma suka samu goyon bayan sarakunan lokacin akan cewa wai alqur'ani makhluki ne halitta ce ta Allah ba zancen Allah bane a halittar Allah ne akan wannan an kashe maluma da dama sun yi shahada imam ahmad bin hanbal shi kansa yayi shekaru a gidan yari ana gana mar azaba in su imam shafi duk an gaggana musu azaba saboda wannan saboda ba su yadda a ce alkur'ani makhluki ba ne abu na biyu da hadisin izaran da shi ne annan mani ita sama billahi na ja cewa duk wanda ya ratayu da Allah subhanahu ta'ala ya nemi tsari a wurin Allah to ya tsira abu na uku da hadisin izaran da shi ne anna shayatin al-insi wal jinni la yatrukuna al-abda cewa shaidanun bil'adama da shaidanun aljanu ba sa barin duk wani bawan Allah salihi balhum da'iman fi sura'in ma'ahu bar dai cewa su da'iman koyaushe suna cikin kokawa ne da shi abu na hudu da hadisin ya karanta shine annal aina haqqun cewa ainu wato kambin ido gaskiya ne don haka ka yawaita nema wa ɗanka tsari daga sharrin kambin ido an maka sabuwar haihuwa kar ka ji kyama da zarar an wanke shi a ranar ka karɓi ɗanka ka karɓi ɗanka kai mashi hudu ba ka yi masa kiran sallah a kunnensa na dama ka yi masa iqama a kunnensa na hagu sannan ka karanta ayoyin alqur'ani ka tattofa mar irin su fatiha irin su ayoyi hudu na farkon bakara ayatul kursiyu da ayoyi biyu na bayanta amanar rasul zuwa ƙarshe sai kuma faragi da nasi ka karanta waɗannan faragi da nasi sau uku uku kowane ka tofa mar fuskar shi kirjinsa tsakiyar kayinsa duka ka tattofe shi daga nan sai kuma kamar wannan addu'ar ka ce izuka bi kalmatin la tamma min kulli shaytanin wa hamma min kulli ainin lamma ka tofa mar kamar sau uku shikenan Allah ya yarda ko a ranar yan barka suka zazzo ba abin da zai same shi amin ya rabbi sai babi na 28 addu'a idza nazala al-mataru addu'ar da ake karantawa idan ruwan sama ya sauka rawar bukhari an aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana idza ra'a al-matara qala allahumma sayyiban nafi'an wani hadisin imam bukhari ne ruwaito shi a cikin sahihinsa ya ce ya karɓo ta hanyar na na aisha idar ala zaba da gare ta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idara almatsara idan ya ga ruwan sama ya fara sauka ƙala yakan ce Allahumma sayyiban nafi'an ya Allah ka sanya shi ya zamto ruwan sama ne mai amfani annabi sallallahu alaihi wasallam kan karanta wannan addu'a eh sai tarjamatu sahabi tarjamar sahabi da ta rawaito wannan hadisin ita ce na Aisha uwar mu'mini ir sai na Abubakar radiyallahu anha wacce ake mata alkunya da dan yar uwarta ana ce mata ummu abdullahi kuma tarjamar ta ta riga ta gabata tun a babi na 21 a cikin wannan littafin sai kuma mufradat bakin kalmomin da ke cikin hadisin sayiban din nan ai munhamiran mutadaffi'an shine ruwa wanda yake na mamako wanda yake mai tunkudar junin shi kalmar an same ta ne daga saba ya subu idan nazala wato sauka na ruwa din wannan magana tana nan a cikin an-nihaya fi garibil hadis juz'i na biyu shafi na 62 sai kuma sharhin hadisi fadarsa da yace Allahumma sayyiban nafi'an ai la darara fihi bal yahmilul khaira ai muna roƙonka ya Allah ka saukar mana da ruwa na mamako mai amfani wanda a cikin shi babu cutarwa ya zama yana ɗauke da alkhairi li'annan matsar kama ya ati bin naf'i wal khairati ya ati aidan bin darari domin cewa shi ruwan sama kamar yadda yakan zo da amfani da kuma alkhairi to yakan zo kuma wani lokacin da cutarwa domin zalika hadisu anas radiyallahu anhu yana daga wannan na wato addu'o'in roƙon ruwa hadisin sayyidina anas an malik radiyallahu anhu anna rajulan dakhala al-masjid yawm al-jum'a cewa wani mutum ya shigo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar juma'a wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya khutubu alhali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin nan yana yin huduba ne fa qala sai mutumin ya ce mishi ya rasulullahi ya ma'aikin Allah halakatul amwalu dukiyoyin mu za su halaka wa qada'atis subul hanyoyin arzikin mu za su yanke ya rasulullahi fad'ullaha yugisuna ya rasulullahi ka roƙi Allah ya shayar da mu Allah ka roƙi Allah ya shayar da mu farafa'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya dai su maqal nan take sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannayensa masu albarka tafin hannunsa mai albarka ya kalli sararin samaniya sannan sai ya ce Allahumma agisna Allahumma agisna Allahumma agisna ya Allah ka shayar da mu ya Allah ka shayar da mu ya Allah ka kawo mana dauki قال أنس سيدنا أنس بن مالك يجي ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة سيدنا أنس يرن دوار الله يجي والله kafin a shiga cikin masallaci kafin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan addu'ar ba mu ga wani alamar gajimarai ko hadari a sararin samaniya ba wa ma bayyana wa bayyana sal'in min baiti a wannan lokacin tsakaninmu da dutsen sal'u babu wani gida wala darin babu wani ɗaki ko wani gida ƙada ya ce faɗala'at min wara'ihi sahabatun misir turs ita can sai ga girgije ya tsinkayo ta bayan dutsen sal'u kamar misalin girman garkuwa falamma ta wasu ƙatis sama yayin da wannan girgijen ya kai tsakiyar sama tsakiyar sararin sama in tasharar sai wannan girgijen wato ya watsu wato sai ya dare haka sun ma'amdarat sannan sai ta zubar da ruwan sama fala wallahi ma ra'ayna shamsa sittan tilkashi yace wallahi da idan mu dai bamu ga rana ba sai da aka kwana shida ana ruwa ba daukewa bamu ga rana ba ka ji fa hannu mai albarka ya roƙa suma da kala rajulun min zalika albabi yace sai da wata juma'ar ta yi sai ga wani mutum ya shigo ta wannan kofar da wasu wasu daga cikin marwaya suka ce wannan mutum ne din na rana ita yau shine din ya saki shigowa wasu kuma suka ce a wanne daban fil jumu'ati a cikin ranar juma'a da ta biyo bayan wannan wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhutubu alhali a wannan lokacin ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaye yana yin huduba fastaqbalahu qa'iman sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci mutum qa'iman yana tsaye fa qala sai yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah halakatul amwal dukiyoyin mu kuma za su halaka wa qadatu sulu hanyoyin mu daina cin abinci za su za su yanke fadu Allah ya muskuha anna ya rasulullah ya roki Allah mana ya kame wannan ruwan sama nan daga gare mu in ka ji ba sallallahu alaihi wasallam ai ba dan ba dan dai wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake roƙon Allah an ɗauke ruwan ba kamar yadda ya zo a cikin hadisin fa nafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadayhi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannayensa masu albarka sun maƙara sannan sai ya ce Allahumma hawaraina la alaina ya Allah a yi ruwan a gefen mu amma ba a kanmu ba Allahumma alal akami wa zarabi wa budunil audiyati ya Allah a yi ruwan akan duwatsu da kuma tuddai da kuma cikin kwarurruka wa munabiti shijir da kuma matsirar bishiyoyi qala sai na Anas yace fa aqla'at nan take kawai sai ruwa cak ya tsaya wa kharajna namshi fi shamsi sai muka fito muna tafiya a cikin rana Allahu akbar wannan ya isi wannan ko ita ko ita kadai ce mu'jizar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kai a sata a cikin mujizozin manyan annabawa ne musulma domin ba dan hannun nashi ya sake dagawa ya yi wannan addu'ar ba wallahi da sai an kai har in shekara za a yi ma sama ba za su je zub da ruwa ba hannun da ya tattare dukkan albarka shi ya daga ya kalli sama to wani ma ya daga hannun sai kalli sama Allah ya yi abin saboda kunyar saboda kunyar kar ya dawo da hannun ba tare da an roƙa ba ina ko ina ko ga hannun da babu shi hannun da da ya dafa kirjin sa'adu dan abi waqas sai da yi sama da shekara talatin yana jin sanyin tafin hannun annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin kirjin sa wato da ya dafa bayan kafadar sirna kabu ubayyu dan kabu kai yace wallahi sai da sanyin tafin hannun nan ya ratso har cikin zuciyar shi har kirjin sa da ya dafa bayan shakar tafin hannun ai tafin hannu ne wanda babu irin eh mana ka dubi dai tafin hannun da in ya bude shi haka sai ga ruwa yana bulbula yana fita kamar kan famfo mutum dubu da ɗari biyar kowa ya sha ya ƙoshi kowa da shi da dabbarsa suka sha suka ƙoshi domin shan ruwa da irin na raƙumi har raƙuman sai da kowa ya shayi ƙoshi kowanne raƙumi sai da ya shayi ƙoshi kowanne mutum sai da ya shayi ƙoshi mutum dubu da ɗari biyar yanzu kana jin yanzu in a drum za a kawo ruwan drum na wani zai ishi mutum dubu da ɗari biyar eh ka san dai aƙalla dai aƙalla dai ka kawo kamar drum goma da babu da babu dai aƙalla drum goma to daga tafin hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai a cikin ta tsakanin yatsunsa wani ruwan ke fito imana wani sahabi fadala radiyallahu anhu sanda ya musulunta ya musulunta ne kawai saboda an fi karfin shi amma zuciyar shi yana ji cewa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam a yaki sahabban shi sun kashe mar kawunsa da wani dan uwan shi to sai ya rama akan annabi sallallahu alaihi wasallam kawai cikin dare annabi sallallahu alaihi wasallam yana dawafi sai ya ji motsi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce fadala ne sai ce ni ne ya rasulullahi sai ce me zuciyarka take baka labari ma'ana me ka kulla a zuciyarka sai ce ya rasulullahi alkhairi ne sai ce a'a ka nemi gafarar Allah ka yi istighfari sai ce zo nan da ya matso annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dora wannan tafin hannun akan kirjinsa fadala ya ce wallahi kafin ya ɗora tafin hannunsa akan kirjina duk duniya babu wanda nake ƙi kamar shi yace amma wallahi bai ɗaga tafin hannunsa daga kan kirjina ba sai da naji duk duniya babu wanda nake so tamkar shi sai da naji zan iya bada ran kowa ma har raina zan iya bayarwa don shi sallallahu alaihi wasallam in ga abdullahi dan gunais wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi je kashe wani kafirin bayhudi ya je ya kashe kafirin amma a hanyar dawowa sai kafar shi ta karye to tafiya ce mai nisa kafin ya zo garin madina kafar ta kumbura ta yi sun ta karye ta rabarba shi da ya zo ya zo ce ya rasulullahi na kashe kafir yace ka kashe shi ce eh yace amma ko kafa ta na karye ya rasulullahi yace muga kafar da ya miko mar kafar malam yana ɗora wannan tafin hannun mai albarka da ya shafa ta kawai nan take sai kawar ta koma ta haɗe da jinin da tsokar komai ya koma ya haɗe ya yi daidai babu tabo kuma babu miki sallallahu alaihi wasallam ga sayar na aka taratu radiyallahu anhu a wajen yaƙi ina jin a yaƙin badar ne aka harbe shi da kibiya a idansa idan ya ciro ya faɗo akan kumatun shi sauran abokan shi sabai suna so su sa wuƙa su yanke jijiyoyin idanun sai ce a kar ku yanke min idanu idan wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi kaga ido na zan maka addu'a Allah ya baka aljanna ya ce ya rasulullahi na gode amma ina na san zaka iya mayar min da ido na yace haka ne ya sanya wannan tafin hannun mai albarka ya zare kibiyar daga jikin ƙwayar idanun sannan ya ɗauki idanun ya mayar mishi a cikin ramin idan ya koma ya haɗi sai zama ma ya fi ɗayan ma lafiya ya fi ɗayan kuma gani fadala har ya bar duniya wannan idan baya kwantsa baya ciwo har ya bar duniya imana albarkar annabi sallallahu alaihi wasallam ai da yawa take dubi dubi akuyar ummu ma'abadin radiyallahu anha wacce annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar a da suka yi hijira suka biyo ta rigarta ta kasance ta kan danyen abinci haka saboda matafiya suka zo neman abinci tace babu sai suka ga wata kujajariyar akuya tsohuwa ta daɗe ma da daina haihuwa majinyaciya kuma a kwance a gibe suka ce to waccan fa ta tso mana nono mana a wajen suka ce ai ta ce ai waccan ba ta da lafiya kuma ga ta nan ga yadda take iya bin sauran awaki ne a tafi kiwo da ita ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce mu dai muna so ki mana izini sai mu taka akwai ba ta daɗe ma da daina haihuwa kaga ba zancen ruwan nono annabi sallallahu alaihi wasallam yana taba ta nan take kawai sai jikinta ya koma yayi sambal kamar kamar ka hura lale kobo balon irin wanda yara suke wasa da shi kawai sai jikinta ya koma ya yi sambal annabi sallallahu alaihi wasallam yana taba hantsa ta malam sai hantsa ta cika dam da nono ta kawo wata babbar masaki ita ummu mabadin sai da aka cika shi dam da nono annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha kafin ya sha sai da ya ba sai na abakar ya sha abdullahi dan urukdul laisi shi ma ya sha wani ma wanda suke tare da shi amiru dan fuhairatu shi ma ya sha ya koshi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya sha sannan yace wa ummu ma'badin din ta kawo wasu guraren kwaraye aka cika mata da nonon akuyar akuyar kwaya daya sai gashi an tatsi nonon da shanu guda bakwai ba za su iya bayarwa ba kuma wani abin mamakin haila yau wannan taba hantsanta ta da yayi sai ga tafin hannunsa hoton tafin hannun ya fito a jikin hantsanta kawai akuya shi kenan sai ci gaba da haihuwa kuma sai da dawo yarinya ƙuruciyar ta dawo sosai ta ci gaba da haihuwa amma sai ya zama duk haihuwar da ta yi sai a ga hoton tafin hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a jikin yayan sai gashi ana sayar da awakin da kuɗi mai tsadar gaske akuya ta fara kuɗi tsada saboda hoton tafin hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ke jiki an ana maganar albarkar tafin hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowannan ne kaɗai mu'jizar sa wallahi ya isa mu'jiza ya zarce sauran annabawa alaihi wasallam wajen mu'jiza amin ya rabbi to wannan hadisin na roƙon ruwan nan da addu'ar roƙon ruwa yana koyar da mu aljuhu ila Allah inda shada'id komawa ga Allah subhanahu wata'ala yayin da abubuwa na tsananci-tsananci suka faru kada ka dogara da wayanka da dabarar ka kai dai koma ga Allah a wajen shi mafita take abu na biyu kuma da hadisin hijran da mu shine ahmiyatud du'a muhimmancin yin addu'a wa anna bihi qad yubaddilu Allah ma yatawaqqa'u minhu sharru khairan kuma da albarkacin addu'a ne Allah yakan canza abinda sharri ka iya afkuwa ta dalilinsa sai ya zama kuma alkhairi kwarai da gaske saboda haka duk lokacin da kaga alamar za a yi ruwa ka ce Allahumma sayyiban nafi'an indai kai wannan addu'ar insha Allah kai dai wannan ruwan ba zai zama cuta ba gare ka sai dai zama amfani insha Allah da yake muna da ɗan sauran lokaci za mu shiga babi na ashirin da tara shine addu'a'u inda alfaragi min at-ta'am addu'ar da akan yi bayan ƙare cin abinci rawar bukhariyu عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا إمام البخاري يروي توانا حديثا شين صحيح إنسان شين حديث ندبو بيرد أليهدو دا همسن دا تقص تهنير سيرنا أبو أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شام زعلنا صلى الله عليه وسلم ياتي الحمد لله كثيرا godiya da dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah madaukakin sarki kasiran godiya mai yawa dayiban godiya mai tsarki mai daɗi mubarakan fili godiya irin wacce aka sanya mata albarka a cikinta gaira makfiyin wala muwadda'in yana yana cewa ya ubangiji ni ba mai nuna isata bane kuma ni ba mai yin bankwana bane wala mustagnan anhu rabbana kuma ni ba mai wadatuwa bane wato ba mai wadatuwa bane daga gari ka ma'ana ba mai nuna abin da kamin shikenan ya isa bana neman komai a wurin ka bane rabbana ya ubangijin tarjamatu sahabi tarjamar sahabin da aka rawaito hadisin daga gare shi ko sahabiyul jalil sadiy ibn ajlan shine sahabin nan mai girma sadiy dan ajlan ibn wahabin dan wahabu ɗan guraibu ɗan wahabu ɗan ribahu ɗan harisu ɗan ma'anu ɗan malik ɗan a'asuru shine abu umamat al-bahiri radiyallahu ta'ala anhu da ƙabilar bahiratu da kuma ƙabilar sa'adu manat dukansu banu ma'anin ne kuma da sa'adu manat da kuma bahiratu ‘ya'yan Malik an Asur ne, to, wanda ake cewa albahili to ana danganta shi zuwa ga wannan kabilar. Sai na Abu Umama ya kasance kana amuru fi hajjatul wada 30 aman. Ya kasance shekararsa 30 a duniya lokacin da aka Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hajjin ban kwana. Warwiya annahu baya'a tahta shajara sannan kuma an rojo cewa yana daga cikin sahabban da suka yi mubaya'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarƙashin bishiya. waɗanda Allah ya ba su aljanna ɗin nan. Magana tana nan a cikin siyarwa alamin nubala ijibi na hudu shafi na ɗari hudu da ashirin da takwas da kuma ta hazibul kamal jizi'i na hudu shafi na tara. Rawal imamu Ahmadu anhu annahu qala Imamu Ahmad ya rawaito daga gare shi yana cewa Qultu ya Rasulullah na ce ya ma'aikin Allah ud'ullaha li bi shahada ka roƙa min Allah ya bani shahada fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi اللهم سلمهم وغنمهم yace ya Allah ka kiyaye su kuma ka ba su ganima faka zauna fa sallimna wa ganimna yace sai muka yaki muka je jihadi fa sallimna sai muka samu aminci wa ganimna kuma muka samu ganima wa qultu sai nace ya rasulullah ya ma'aikin Allah murni bi amalin ka umarce ni man da wani aiki qala sai na sunan sun yace min alayka bis sawm lalle ina umarninka da yawaita yin azumi fa inna wala misla lahu domin shi azumi ba shi da misalin irin shi a cikin ibadu qala mai ruwaya yace fa kana abu umama wa mar'atuhu wa khadimuhu la yulfuna illa siyaman to daga nan sai ya kasance da abu umama da matarsa da kuma hadaman gidansa duk sanda zaka same su zaka tarar suna azumi ya rasu ne a shekara ta 86 bayan hijira wasu malamai kuma suka ce a shekara ta tamanin da ɗaya bayan hijira yana da wuraren shekara ɗari kenan a duniya to wannan hadisin addu'a ce ta cin abinci in ka gama cin abinci sai ka addu'a ka ce alhamdulillahi kaseeran tayyiban mubarakan fi ghaira makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana sai sharhin hadisin fanasu da yace kana idza rufi ama'idatu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan aka dauke kwarar abincinsa al-ma'ida abin da ake nufi da ma'ida hiya kullu ma yubaw alaihi ta'am shine duk abin da ake dora abinci a kansa wa qad tutlaqu wa yuradu biha nafsu ta'am wa lokacin ana sakin kalmar kuma ana nufin abinci da ita an ce ma'ida akan nufi abinci da kalmar aw baqiyatu wa kuma sauran abinci aw ina'u ko kuma ƙwarayen da aka zuba abincin in kan nukila an al-bukhari annahu qala kuma cewa an cirato daga imam al-bukhari cewa ya faɗa idza ukila ta'amu ala shay'in sun rufiya idan aka ci abinci akan wani abu kuma sannan aka ɗauke kila akan ce rufi'atul ma'ida an ɗauke ma'ida ɗin wato kaɓakin abinci wannan ya zo a cikin fatawar bayar jizi na tara shafi na ɗari hudu da casa'in da uku kuma faɗarsa da ya ce ghaira makfiyin bi fatahil mim ana yawan mimun ɗin nan fata ce makfiyin ya tamilu an ya kuna min kafa'atul ina za a iya ɗaukar cewa ana nufin kafa'at ina wato daga kifewar abinci ne ai ba mai kifarwa da abincin ba far ma'ana ma'ana gairu mardudin alaihi ina amu ba mai mayarwa bane mu game da ni'imomin Allah wato mu masu karɓa ne da ni'imomin Allah ba masu raddin ni'imar ubangiji bane imam kandabi da kuma ibnu tim suka ce ai gairu mutajin ila ahadin ai mu ba masu bukatuwa bane zuwa ga wani daban in ba kai bayan Allah lakinnahu huwa alladhi yal'amu ibadahu wa yakfihim ai ubangiji subhanahu ta'ala ba mai bukatuwa bane zuwa ga wani bari dai cewa shi shine mai ciyar da kowa daga cikin bayansa kuma shine mai isar da su kuma fadarsa wala muwadda'in bi fatihi dali as-saqila ai ghairu matrukin ai ba mai bari bane wa yutamalu kasra ana iya yiwa dalin din kuma kasra ala annahu khalun min al-qa'il ai ghairu tarikin ai ba mai bari ba ne fa'idodin hadisin fi shi kurun ala ni'ami a cikin hadisi yana karantar da mu muhimmancin yi wa Allah godiya tunda shi ne mai ni'imtawa da a mashi godiya bisa ni'imominsa abu na biyu kuma annallaha ta'ala huwal mustahaqqu lil hamdi Allah subhanahu ta'ala shine mafi cancanta da dukkan godiya wahada shi shi kadai subhanahu abu na uku kuma da hadisi ke karantar da mu annahu subhanahu kafin ibadahu wa qa'imun bihim cewa Allah subhanahu wataala shine mai isarwa ga bayinsa kuma shine tsayi akan lamarin su abu na hudu da hadisin ikrar da mu annahu subhanahu ganiyun an kulli ahadin cewa Allah subhanahu wataala wato mawada shine ga dukkan wani daga cikin bayinsa abu na biyar da hadisin ikrar da mu annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana kasir alhamdu li rabbi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kasance mai yawan godiya ne ga ubangiji ga ubangijinsa fisar rayuwar barraya a lokacin farin ciki da kuma lokacin da ake cikin kishiyar farin ciki ne halun ni'ami a yanayin ni'ima wa halul bala'i da kuma yanayi na samun jarraba anan muka zo ƙarshen karatu na yau insha Allah sai a ranar talata kuma a darasi na sha shida za mu ɗora zuwa abin da ya sauka da fatan abin da muka faɗi shi daidai Allah shi ba mu dadan sa wanda muka kuskure Allah shi yafe mana Allah shi albarkace mu baki ɗaya Allah shi biya dukkan bukatunmu Allah shi yayi dukkan damuwoyinmu albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu harshe mai yawan ambato gare ka ka ba mu zuciya mai yawan godiya gare ka subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في الملل الاعلى الى يوم الدين وعلى اله وصحبه في كل وقت مهين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين